أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما ياتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتاتون السحر وأنتم تبصرون قل ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتل لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya ba mu ikon dawowa don ci gaba da wannan karatu na tafsirin Alƙur'ani mai sarki muna fatan Allah ya nuna muwafaqa da abin da za mu karanta Allah ya nuna muwafaqa da abin da za mu saurara Allah sa abin da za mu karanta da saurarawa ya zama sanadiyyar tsira gare mu duniya da lafiya alfarma annabi sallallahu ta'ala da yi wa alihi wasallama jiya mun kwana farkon wannan sura ta suratul anbiya mun ji dai duka gwargwado abin da yake da alaka da wannan sura wajen sunanta da inda ta sauka da adadin ayoyinta da alaka ta da surar da take baya da kuma abubuwa a takaice na abubuwan da suke karantawa an muka shiga farkonta ta fara da maganar tashi alƙiyama Allah tabaraka wa ta'ala ce iqtarabat as-sa'atu wa al-qiyama iqtaraba lin-nasi hisabu wa iqtaraba lin-nasi hisabu hisabi wanda za a yi ma mutane hukunci yan wuta su tafi wuta wal iyazu billahi ‘yan aljanna su tafi aljanna Allah ya sa da mu wannan shi ne hisabi to wannan hisabi ya kusa to ai ana yin shi ne ranar tashi alkiyama to kamar an ce iqtarabati sa'atu ne sai aka ce iqtaraba lin nasi hisabu domin hisabin ana yin shi ne ranar tashi alkiyama don haka ma'ana alkiyama ta kusa domin a ran nan ne ake wannan hisabi don haka ma ake kiran ita ranar tashi alkiyama daga sunayenta يوم الحساب يوم الحساب إني أخذ ربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وكاد سنة لبنك سنة يوم الحساب ذاك يجي وهم في غفلة واتم القيامة تابسا أما كافر مكة ما سمسوا إن أموتوا بذا أتاشبا سنة تكين غفلة ربكنا مغرضون suna masu kau da kai gabarin tanadin da ake nema ga alkiyama ita alkiyama abin da ake nema gare ta tanadin shiri kafin ta taho kowa ya ga ya shirya da Allah me yayi tanadi tsakaninsa da Allah domin tunkarar wannan yini mai ban tsoro domin tunkarar yini wannan yini mai tsananin shiruci shiri na tashi alkiyama don haka shiri da tanadi take nema don haka amma su kafiran makka kwata-kwata sun kau da kai sun bijira gabarin tanadi don zuwan ranar tashi alkiyama ma ya tihim min zikirin min rabbihim muhdathin illa sama'uhu wa hum yal'abun ma ya tihim min zikirin min rabbihim muhdathin Allah tabaraka wa ta'ala ya ce min zikirin wani ambato shine alqur'ani wani gargadi shine alqur'ani ma yatihim bai taba zai ke musu magar mubdasin sabon sauka daga ubangiji shine mubdasin shi alqur'ani ba don la'akari da lokacin saukar shi ba ga waɗanda ya sauka da lokacin karanta shi ga waɗanda aka karanta mawa shi ba mubdasin bane ba sabo bane domin sifa ne na Allah sifa ne na Allah Allah kadimi ne da aka sifar sama kadimi ne alƙur'ani ba makhluki ba ne amma la'akari da waɗanda aka saukan ma da shi sabo ne wajensu da ba su san shi ba waɗanda aka karanta musu shi sabo ne wajensu da ba a karanta musu shi ba don haka ya kira shi muhdasin ma ya tihim min zikirin min rabbihim babu wani gargadi shine alƙur'ani da ya zai ke musu muhdasin sabon sauka wanda yake sauka kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan min rabbihim daga ubangijinsu su kafiran maka fa illar sama ba ce sun saurari alƙur'ani wa hum yal'abun sauraron izgili suke ma alƙur'ani ba su sauraron alƙur'ani sauraro na girmamawa sauraro na watan wa'astuwa su jimi alƙur'ani ke faɗi cewa a yi su kama su yi cewa a bari su bari ayoyin da yake kiran hankula zuwa ga su yi tadabburinsu tsaya su lura waɗannan ayoyi na karantar da kadaituwar ubangiji waɗannan ayoyi suna karantar da kudura ta ubangiji duk waɗannan abubuwan ba su kwata-kwata su ne ma'uridun suna masu kau da kai suna masu bijira watan dangane da abinda alƙur'ani yake karantarwa sannan kuma illa sama uhu mai abu face sun saurare shi yal'abuna suna wargi yastahziquna suna irgili da shi kullama hadatha nuzulu ayatin istahdau biha wa la'ibu wa a'radu anha shi yace ma'anar wannan duk lokacin da sabuwar aya ta sauka sabuwar sauka kenan watan za su rika irgili da ita suna wargi da ayar kuma su kau da kai ga barin abin da take karantarwa lahiyatan qulubuhum وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون sai Allah tabaraka wa ta'ala ci gaba da cewa ko da alqur'anin ke sauka ko da suke sauraron alqur'anin lahi ya san qulubuhum zukatan su wargi suke da alqur'ani iskili suke da alqur'ani sun rafkana gabarin alqur'anin ba ruwan su ma da menene yake karantarwa قلوبهم عن معناه دنگني da ma'anarsa la yatafakkaruna fi ma'ani alquran kwata kwata ba sa tafakkuri a cikin ma'anonin alqurani wa asarru najwa alladhina zalamu hal hadha illa bashar mithlukum Allah tabaraka wa ta'ala ya ce alladhina zalamu waɗannan fa da suka zalunci kawunansu da shirka waɗanda suka zalunci kawunansu da ayyukan sabo wa asarru najwa za ka ga suna kuskus suna ɓaɓɓoye suna asirta najuwa asiri tsakaninsu suna kuskus ne tsakaninsu domin za su yi da manzon Allah ko za su yi da Allah ko za su yi da alkur'ani dama halinsu kenan in ba su son aji za su yi munafici za su yi mugunyan magana za su yi iskili ga Allah da ayon Allah sai su rika ƙasa-ƙasa da muryarsu suna koyewa wasu wasu tsakaninsu to saboda mu'jiza alkur'ani sai sun ɓoye wasu wasu ɗin sai alkur'ani sai tona asirinsu ta fuskar ba da labarin gaibi ga su can sun ɓoye ba suna kuskus amma tare da haka Allah ta baraka wa ta'ala sai ya tona asirin abin da suke faɗi don haka sai ya ce wa asarrun naji wallazi na zalamu waɗannan da suka zalunci kansu da aikin shirka da kafirci da sabon Allah asarrun najiwa suna ɓoye suna ƙasa-ƙasa suna asarta najiwa watan gani tsakaninsu to ga abin da suke faɗi cikin gani sai suna cewa hal hadha illa basharun mithlukum hal hadha illa basharun mithlukum ai wannan bai zamo ba illa basharun suka ce sai manzo mislukum irin ku kaji mugun yin magana suna musun manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ai bai yiwa manzan Allah ya zama manzo saboda mutum ne su a mummunan itikadin su da jahilcin su da wautar su a manzon Allah ba zai zamo wata mutum ba sai dai cikin mala'iku Allah zai zabo amma ba da cikin mutane ba ba cikin mutane ba kaji abin da suke ce al hal hada to ai wannan bai zamo ba illa basharun mithlukum sai mutun mithlukum irin ku muhammadun insanun wai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutun ne faqat kawai kaifa yakunu rasula sai yaya zai zama manzo kuma wa huwa insanun alhali kuma yana mutun shehu yace ma ashadda hamaqatahum mummunan wannan munin jahilcin su da wautar su ya isa su wautar su da jahilcin su har ya kai ga Allah bai nada manzo daga cikin mutane Allah bai nada manzo daga cikin mutane to wannan maganar wasu malaman tafsiri sai suka ce min zikirin inna min rabbihim muhdathin to yana da wata fasara ta ne cewa min zikirin dinnan manzo ake nufi babu wani manzo da ya zo musu wanda da can ba aiko musu ba sabon zuwa ne shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam illa sama'u wa hum yal'abun sai sun saurare shi suna wargi da abin da yake faɗa to shine aka ce to an taba jin alqur'ani ya ambaci rasulu da zikru aka ce i kware da gaske domin ya ce adanzalallahu ilaykum zikran rasulan yatlu alaykum ayati hakika Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko zikran ambato zikran manzo domin aya gaba sai ta ce to ma'anar zikiran din nan ay rasulan yaslu alaihim ko yaslu alaikum ayati kaga nan an fassara ko kuma rasulan ya zo da ma'anar zikiru don haka zikiru din nan ma ya tihim min zikir min rabbihim din yake da fassara din min zikirin alqur'ani mai gargadi mai wa'azi mai ambaton darajojinsu da sauransu ko min zikirin manzo wanda ke dauke da sakon Allah subhanahu wataala da suke faɗa hal haza illa basharun mithlukum wa wannan yana daga cikin al'adar kafirai ƙaryata manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da annabtarsa domin cewa mutum ne domin cewa mutum ne su a ganin su mutum bai cancanta da Allah ya nada shi manzo san ma bai yiwa watan Allah ya nada watan mutum manzo haka suke faɗa a cikin ayoyi da yawa suna wa ma mana annasa an yuminu iz ja'ahumul huda il an qalu illa an qalu aba asallahu bashar rasula illa an qalu aba ashar aba asallahu bashar rasula ba abin da ya hana kafirai yin imani sai da lokacin da shari'a ta zo musu sai da mugun itikadin su da hamaqas wannan da shi yace ma ashadda hamaqatahu to menene mugun jahilcin su da wauta su aba afallahu basharar rasula wai ta kaka Allah zai aiko mutum manzo to kaji wani rusu ce fa qalu abasharun yahdunana fa kafaru wa tawallaw wastaghna Allah suka ce watan yanzu mutum ne Allah zai aiko yanzu mutum ne shine zai shirye da mu wai mutum irin su kaji abin da suke fada mutum irin su don haka Allah tabaraka wata'ala ya musu raddi wannan jahilci da wauta ta su cewa Allah bai aiko manzo mutum wannan jahilci ne wannan wauta ce Allah tabaraka wata'ala ce in su jahilai ne yace to wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim ko yuha ilaihim a wata qira'a fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun ya rasulullah in su jahilai ne watan su jahilai ne don haka su tambayi masu ilimi su tambayi masu ilimi su ne hannun kitabi su tambaye su ai tun da muke ba mu taɓa aiko wani manzo ba illa rijalan sai mutane mazaje haka ba mu taɓa aiko aljani ba ba mu taɓa aiko mala'ika ba illa rijalan a'a mutane dai mazaje ne muke aikowa fas'alu ahlal dhikri in kuntum la ta'lamun ku kafirin makka in ku jahilai ne ba ku da ilimi to ku tambayi masu ilimi su ne yahudu da nasara sun suna da ilimi sun san Allah bai taɓa aiko mala'ika ba ya aiko mu mutane mala'ika Allah bai taɓa haka ba sai dai wani ya ce wala qadar sallamin qablika waja'alna lahum azwajan wa dhurriyya ya rasulullah haƙiƙa mun aiko gabaninka manzanni sannan kuma muka sanya musu suna aure suna da mata kuma suna hayayyafa kaga mutane dai ne wani ya ce ma arsalna qablaka min al-mursalina illa innahum la yakuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq ai ba mu taba aiko gabaninka na manzanni face suna cin abinci sannan kuma watan suna tafiya kasuwa domin sun ce ma li hadar rasuli ya kudu ta'ama yamshi fil aswa wannan wani irin manzo ne haka kuka ce manzo Allah yana cin abinci kuma yana yawo rariya rariya yana yawo har kasuwa to shine Allah tabaraka wataala ya amsa musu da wannan amsa wani ne ce ma ja'alnahum jasadan la yakuluna ta'ama wa ma kanu khalidin ai ba mu sanya manzanni jasadan jukkuna ba waɗanda ba su cin abinci akwai jikunan da ba su cin abinci kamar mala'iku to ba mu sanya manzanni kamar mala'iku ba na cewa ba su cin abinci kuma ba mu sanya su masu dawwama ba ba wanda ke dawwama subhanahu wata'ala shi kadai ne madawwami to kaji abin da suke faɗa wannan magana cewa a hal hadha illa basharun mithlukum ƙaryata manzancin manzo Allah fa suke yi da ce hal haza illa basharun mithlukum da wulakanta darajar manzo Allah ai mutun ne irin dan haka cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutun ne kamar kowa mutun ne kamar kowa a lokacin da ake faɗa girman sa da darajar sa da khususiyar sa da bambancin sa da sauran halitta wani ya zaburo ya ce ai mutun ne kamar kowa a daina gida lafi to wannan yayi kalmomi irin na kafirci domin kafirai ke faɗin wannan kafiran annabi nuhu sun faɗi haka na annabi hudu sun faɗi haka na annabi salihu sun faɗi haka ma naraka illa basharan mislana ba mu ganin ka illa mutum irin mu kaji wannan kalma daga kafirai ta ɗauko tushe ma anta illa basharun misluna kai baka zamo ba illa mutum irin mu kaji daga kafirai ta ɗauko tushe a nu'minu li basharaini mislina wa qaumuhuma lana abidun ta yaya za mu imani da mutum biyu irinmu musa da haruna kenan irinmu ta ji irinsu annabi sallallahu alaihi kuma suka ce ma li hadar rasuli ya'kulu at-ta'am wa yamshi fil aswaq wani irin manzo ne wannan wanda yake yawo rariya rariya kuma yana cin abinci yana yawo a kasuwa to ka ji dukka wannan maganganu da kafirai suka dauko asali daga da kafirai suka dauko asali Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ba manzon Allah mutum amma da wani dalili kul innama ana basharun mithlukum kafirai ne suka ce sai manzon Allah yayi abin da ba mai yi sai Allah sun ce sai ya mai da saharan makka ta zama damdam sai ya zama yana da manyan manyan gonakai na dabinai da inabi a saharan makka sannan su imani da shi sai Allah da mala'iku sun dungumo sun zo sun shede shi sai ya hau sama ya zo musu da littafi sannan su shede shi sai ya gina manya-manyan benaye na dinari da azurfa sannan su shaide shi su ce watan su yi imani da manzancinsa duk Allah tabaraka wa ta'ala ya ce qul subhana rabbi hal kuntu illa basharan rasula kaji dalili hal kuntu illa basharan rasula ka faɗa musu tsarki ya tabbata ga ubangiji duk abin da suka zana din nan manzon Allah ba shine bai shi ba Allah ne mai za ka ce musu kai mutum ne ya rasulullahi ba ba jani ba ba mala'ika ba ba kuma Allah bane kai to kaji dalili saboda haka duk wanda za a faɗi girman annabi da darajarsa ya ce an wuce wuri ai mutum ne kamar kowa ya kamanta kansa da kafiran annabi hudu ya kamanta kansa da kafiran annabi nuhu ya kamanta kansa da kafiran annabi salihu da sauran kafirai dai waɗanda ke nuna manzon Allah mutum ne kamar kowa ai ba cewa manzon Allah mutum ne kamar kowa ba domin kamar kowa akwai wulakanci a cikin wannan ai ko cewa ake kamar sauran annabawa ne karyata alqur'ani domin alqur'ani ne yace tilkar rusulu faddalla ba'dhum ala ba'd wancanan ka manzanni mun fifita sashen su akan sashi yanzu wanda yace bugu ɗaya suke dukkan kowa suke bai karyata alqur'ani ba wala qad faddalna ba'd an-nabiyina ala ba'd haqiqa mun fifita sashen annabawa akan sashi yanzu wanda ya ce duk annabawan gabaki ɗaya in dai ba yana nufin a makamin nubuwa ba ko a makamin risala in ya ce dukkan su gabaki ɗaya bugu ɗaya suke yi a matsayi ɗaya suke to ya kare ta alƙur'ani to balle ya ce kamar kowa cikin kowannan fa akwai kowa ciki akwai kafirai akwai fasikai akwai ja'irai akwai miyagu akwai kowa da ciki a cikin kowa din don haka kadarin wannan magana ba karami bane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam basharu mutum ne kam amma fa ba kamar kowa ba shi wannan ittifaqan kuma dole kowa imani manzon Allah mutum ne dan ba mala'ika bane ba Allah bane ba aljani bane mutum ne kan amma ba kamar kowa ba walaysa kal bashar محمد البشر لا كالبشر بل هو كالياقوت بين الحجر اي yanzu da zaka ce ma bature duk dutse ɗaya ne duk dutse ɗaya ne to wannan cewa duk dutse ɗaya ne to wannan zai ga wautarka akwai diamond fa a ciki to ta yaya zaka ce duk ɗaya ne diamond yanzu shi za a kamanta da sauran duwatsu ga baki da saboda haka cewa kamar kowa ne annabi sallallahu alaihi wasallam kamar kowa ne wannan in mutum bai hasara ba yayi ridda yayi ridda cewa manzo Allah mutum ne kamar kowa wannan magana tana da muni mutum ne kan amma ba kamar kowa ba in muka koma a bashariya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a bashariya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zamu ga ta bambanta da bashariyar kowa manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama shine wanda zufansa ya fi turare kamshi zufansa ya fi turare kamshi wannan hadisin muslim ne hadisin al-sunnu malik radiyallahu anhu yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya ya tafi gidansu yayi baccin rana sai ummu sulaimin mahaifi al-sunnu malik ta zo da kwalba tana taron zufan manzo Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya farka yace ummu sulaimin ma haza menene wannan tace ya rasulullahi zufan ka ne muke matararen mu bis da shi dukkan turaren da muka yi mamis da zufan ka yana fin kowane turare kamshi kaga zufan manzo Allah ya fi turare kamshi ni kuma na san da ni da kai har ma wanda ke cewa manzo Allah kamar kowa ne in yayi zufa shine farkon mai tsarguwa da zufan sa dan zai ji yana kari da wani a lokacin da zufan manzo Allah neman shi ake kaga kenan Muhammadun basharun la kal bashar manzo Allah mutum ne kama ba kamar kowa ba wannan hadisin muslim ne manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama hadisin bukhari ne da muslim yana gani ta baya kamar da yake gani ta gaba anan Allah bai nuna bashariyyar manzo Allah ta daban bace ya nuna bashariyyar manzo Allah ta daban ce ba irin ko ba kamar kowa ba dan haka annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin bukhari da muslim yake cewa hal tarawna qiblati ha huna kuna ganin nan ne alqibla ta ko to fa wallahi fa wallahi la yakhfa ma yakhfa alayya ruku'ukum wala sujudukum inni la arakum min wara'i zahari kuna ganin kamar nan ne alqibla ta nan nake kallo ko to wallahi ruku'unku sujada ku baya koyuwa gare ni ina ganin ku lokacin da kuke sujada a bayana ina ganin ku lokacin da kuke ruku'u a bayana ba abin da ke koyuwa gare ku wa inni la arakum min wara'i zahari ina ganin ku ta baya haka manzo Allah ya ce yanzu don Allah kamar kowa ne ko a tarihi ka taba jin mai gani ta baya yadda yake gani ta gaba kuma akwai riwayar muslim wadda ta faɗi haka yace ya ayyuhan nasu inni imamukum la tasbiquni bir ruku'i wala bis sujudi wala bil qiyami wala bil insirafi inni arakum min wara'i wa min wa min amami annabi sallallahu alaihi wasallam yace ni ne limamin ku daina riga na ruku'u da sujada da daukakowa da sallamewa da tashi duk ku daina riga na ina ganin ku ta baya yadda nake ganin ku ta gaba kaga tun nan Allah ya nuna manzon Allah ba kamar kowa bane wannan ba a bashariya kenan ba a dan adam din a zaman sa na dan adam din ku ba kamar kowa yake sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana ganin abin da ba wanda ke gani don haka yake cewa inni la'ara ma la tarawun hadisin abu dawud ne hadisin tirmidhi ne duka sun ruwaita inni la'ara ma la tarawun hadisin abu dharr al-ghifari yace wa inni la'ara ma la tarawun wa asma'u ma la tasma'un attat as-sama'u ففق لها أن تئط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ina jin abin da ba ku ji ina ganin abin da ba ku gani kaga ya nuna ba kamar kowa ke sama ke kogi ina jin tana kogi kuma ta cancanci ta yi kogin babu inda za a aza gwargwadon gurbin yatsu hudu face akwai mala'ika ya soke wurin yana sujada ga Allah tsananin ibadan mala'iku ya dankara sama nauyin ibadan ne yasa take kugi take nishi kuma ina jin kugin ta da nishin ta inji maza yanzu wannan ya nuna manzo Allah kamar kowa yake a wannan shawahidu ne da ke nuna manzo Allah ba kamar kowa ba sallallahu ta'ala alaihi wasallam don haka yake cewa wallahi wallahi wallahi law ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaytum kathira wallahi da kun san abin da na sani da kun yi kuka da yawa kun yi dariya kaɗan da ba wanda da kun sa abin da na sani ba mai iya jin daɗi kan katifu da iyalinsa da kun fita daji kuna ƙara kuna ƙara ji ga Allah to sai zan ba ku san abin da na sani ba haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuda bai taba hawa jikinsa ba tunda yake rigarsa kuda bai taba hawa ba aka yi mamman ƙabi ya ne fada ya za a yi zan kaba mutane manzo Allah sallallahu ta'ala sallam tun da yake bai taba hamma ba hamma bai taba hamma ba ni kau na san inda kaga ba a hamma ba to lallai ba a ji bacci ba ko yunwa ko gajiya amma manzo Allah ba abin da shi hamma manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama tun da yake watan a a bai taba mafarki ba mafarki irin wannan da baligi ke yi kamar yana saduwa da iyali har wani abu ya fito gare shi maza Allah bai taba irin shi ba saboda daga shedan ne maza Allah sallallahu ta'ala sallam an haife shi maktunan maktunan da shayi sallallahu ta'ala alaihi wasallam maza Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam dabbar da zai hau ta san kowa ne ne zai hauta maza Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama watan komi tsayin mutum in suka jera ka fada da ka fada sai manzo Allah kire in suna zaune komi yau mutane ka fada manzo Allah sai ta kira duk waɗannan hususiyoyi ne wasu malamai ma littattafai suka yi akan hususiyoyin Annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda duk mai hankali in ya kalle su ba zai yi gigin cewa manzon Allah mutum ne kamar kowa ba ba zai yi gigin fadar haka ba saboda ni saboda ya ji abin da malamai da ayoyi suke fada imamu suyuti littafi ya musamman al-qasa'isul kubra irin su abu nu'aymin sun yi babi mai yawa a ciki irin su irin su imamu tirmidhi irin su irin su ga sunan khususiyoyi kebe babi babi suka yi musu wasu kuma littattafai suka yi akan al-qasa'isul kubra qasa'isul kubra da haka wani ya waƙe su ya ce kusa na biyu na bi ashirar da hisan lam ya hadalin ƙaddu wa ma lahu zilal tun da manzo Allah yake ba a taɓa ganin inuwa shi ba ko ya shiga rana ko ya shiga farin wata ba bai da inuwa saboda hasken sa yarin jaye hasken rana da wata abin da yasa muke shiga cikin rana ta haska mu a ga inuwan mu mu shiga cikin farin wata ya haska mu a ga inuwan mu hasken sa yarin jaye namu ne amma na manzon Allah ya rinjaye ranar da wata don haka ba su isa su nuna inuwan manzon Allah za ka yi hussa na biyu na bi ashirar da isa lam yahdalin qaddu wa ma lahu zilal wal ardu min wal ardu ma yakhruju minhu tabtali in manzon Allah ya tsugunno kasa ke budewa ta hade abin da ya fita wal ardu ma yakhruju minhu tabtali kadhalika dhubabu al-mumtali tanamu aynahu wa qalbun la yara idan annabi ke bacci amma zuciyar shi ba ta bacci tanamu ainahu wa qalbun la yara min khalfihi yara kama yara amam lam yatafa'ab qattu wa hiya as-sabi'a wulida maktunan ilayha tabi'a تعرفه الدواب حين يركب تاتي إليه سرعة لا تهرب يعلو جلوسه جلوس الجلسة صلى عليه الله سبحانه ومساء منزل الله باك مرحوة بني don haka wannan magana hal hadha illa bashar mithlukum magana ce ta kafirai a nisance ta inda ma Allah ya ce kul inna ma ana bashar mithlukum an ji sababin nuzuli inta kuma an ji huskarta ba wanda za a faɗi girma da darajar manzon Allah ba ya ce a'a an wuce wuri don haka ma ai mutum ne kamar kowa yana kaza kuma a rasa abin da za a faɗi wani bi ma misalan sai na kazanta yana kaza yadda kake kaza yana kaza shi in yayi tsugunnu kasa ke budewa su hade sai dai a ji kamshi na tashi haka ummu na Aisha ta ce haka ummu na Aisha ta ce hal hadha illa basharun mislukum suna cewa wannan bai zama ba illa basharun mutum ne mislukum watan kamar ku afatatu na sihira ta yaya za ku rika zai ke sihira watan sihiri suna daukar abinda manzon Allah ya zo da shi na alqur'ani sihiri ne ai haza sihirun faqat wannan sihiri ne kadai ko a dauki sihiri bugar da hankali ko sihiri dadin baki ana cewa sihiri barewar baki dadin baki kaihin baki zakin baki to ana ce mai sihiri la taqbalu kar ku karbe shi la tattabi'u kada ku bi shi fa huwa sahirun shi mai sihiri ne wa antum tufsirun alhali kuna gani kuru kuru abin da yake zuwa da shi sihiri ne kuma za ku bi shi
وربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فلياتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون
Allah tabaraka wa ta'ala yace qul lahum ka fada musu ya rasulullah kace kace musu rabbi ya'lamu alqawla fis samai wal ard ba suna oyewa ba asarrun naji wallazina zalamu in za su yi kuskus za su yi da annabi sai sun yi ƙasa ƙasa da muryarsu saboda za su yi rada za su gaya ma annabi bakan magana cewa hal hadha illa basharun mislukum to saboda ba da labarin gaibi sai Allah ya tona su sai ce faɗa musu ma ya rasulullahi ka ce da ma sun daina koyo da ma sun daina kuskus Allahn da suke koye mawa ai shi rabbi ubangiji na ya alamul qawla ya san zance ka'inan duk inda zancen yake cikin ƙarƙashin ƙasa za a shiga a yi Allah ya sani za a shiga a ɓoye ne Allah ya sani can cikin sammai sammai ne za a wuce sammai ne a faɗi zance Allah tabaraka wa ta'ala ya sani da aka yi ce rabbi ya alamul qawla fis sama'i wal ardi cikin sammai wal ardi watan na ƙasa wa huwa sami'u shi mai ji ne lima asarruhu daga abinda suka ɓoye Allah ya ji shi dama sun huta ɓoyewar al'alimu masani ne tun ma ba su hurta ba ya san da shi ka ji wannan mubalaga ne assami'u mai ji ne lokacin da suka furta al'alimu masani tun ba su furta ba ya san abu tun ba su furta ba ya san abu domin cewa alimu za ta sudo ya san abin da ke cikin zukata ya san abin da ke cikin kiraza ko su faɗi ko baki ya faɗi ko kai ya faɗi Allah ya san abin da zukata suka ɓoye shi ne alimu, to shi ko sami'u abin da aka faɗa to ya ji, to ya san abin da ma ba a bayyana ba balle to haka duk ɗaya ne ga Allah tabaraka wa ta'ala, da su bayyana da su ɓoye duk ɗaya ne ga Allah tabaraka wa ta'ala. Bal ƙalu, ya Rasulallahi sallallahu ta'ala alaika wa ala alika wa sallim abin da suke faɗa ka ganan dai sun ce mu manzon Allah mai sihiri sun ce mu alqur'ani sihiri sai Allah ta'ala ya ce ai ba nan kaɗai suka tsaya ba bari ma ka ji ƙari bal akwai kuma ƙari abinda suka ce bal qalu sun ce fi ma atabihi min alqur'ani huwa asdaqu ahlami abinda manzon Allah ya zo da shi na alqur'ani sun ce yaye yayen mafarki ne ra'aha fil nawmi wanda ya gani a cikin mafarki ta ji kuma magana ta zan biyu da sun ce sihiri ne sihiri bai ɗaya da yaye-yayen mafarki abin da ka kwanta kawai sai ka gani yanzu ka tafi ƙasa kaza gashi ka samu kaza gashi ka yi kaza gashi ka zama kaza wannan su ne abgasu ahlamin sai suka ce alkur'ani abgasu ahlamin ne yaye-yayen mafarki ne can kuma sun mance sun ce watan abatatu na sihra ta kaka kuke zo mu sihiri kaga sun ce alqur'ani sihiri ne Allah ta'ala ya ce ai bata tsaya nan ba bari ka ji kuma kari baliftarahu haka ma sun ce manzon Allah ya kirkire shi kaga in an ce shi ya kirkire shi magana sihiri ta tashi magana abghasu ahlamin ta tashi to suka ce baliftarahu marratan qalu ikhtalaqahu wani lokaci kafirai su rika cewa manzo Allah shi ya kyati alqur'ani min indi nafsihi wa tajahat kanshi bal huwa sha'irun wani wuri suka ce ma mawaki ne kaji duka Allah tabaraka wata'ala yana fadar maganganunsu da haka ba'dul ulama'i sashen malamai suka ce duk waɗannan abubuwan sadarat min ta'ifatin sun fito daga gare su ma'ana su din ne suka ce mai sihiri ne kuma suka ce mawaki kuma suka ce mahaukaci kuma suka ce mawaki kuma suka ce makareci babu dai abin da ba su faɗi ba kuma su din dai ne me yasa saboda shi makaryaci kullum bai da magana guda tsayayya hikimar da ke ci makaryaci bai da magana guda tsayayya ai kaga wanda suka yi ƙarya cikin cewa annabi isa allah ne sun tsaya nan ba su tsaya nan ba suka ce dan allah ne suka ce falisu falafa saboda ni saboda makaryata ne ba za su yi matsaya guda ba za ka yi cewa fasalafin ahzabu min bainihim fawailul lil ladina kafaru min mashhad yawmin azim fawailul lil ladina kafaru min mashhad yawmin azim saboda haka dole ne su samu sabani wasu su ce mawaki wasu su ce a mai sihiri wasu su ce kaza su ce kaza wasu kuma suka ce daga malaman tafsiri a'a sun rabu kashi kashi ne irin wa'ancan ne fasalafin ahzabu min bainihim wasu ne ke cewa mai sihiri ne wasu kuma su ce a'a mawaki ne wasu su ce kaza ne wasu ce kaza ne to su ne aka faɗa don haka duk wannan da'awoyi nasu na cewa manzo Allah mai sihiri ne Allah tabaraka wa ta'ala ya ɓata da'awoyinsu ya musu raddi subhanahu wa ta'ala wani wuri Allah tabaraka wa ta'ala yana musu raddi da cewa kwata-kwata alkur'ani ba waka bane wama hu bi qawli sha'ir qalilan ma yu'minun wala bi qawli kahin qalilan ma tadhakkarun tanzilun min rabbil alamin haka kaga Allah ya ba ya musu raddi yace ko kusa alkur'ani bai kama da waka wanda yazo da shi kuma bai kama da mawaki ba bokanci bane wanda yazo da shi bai kama da bokanci shi alkur'anin ba bokanci ba wanda yazo da shi bai kama da bokanci صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وما علمناه الشعر وما ينبغي له Allah ta'ala ce ba mu karantar da manzon Allah waka ba don haka waka kwata kwata ba ta cikin abin da ya dace a danganta ta ga sayyidina Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam da suka ce manzon Allah bal iftarahu manzon Allah ya kirkira alqur'ani ko to raddin da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi musu sai ce ma kana hadha alqur'anu an yuftara min dunillah ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين القرآن للي كتبي وأكاهئر القرآن دون الكرة بيز والإرى القرآن ذاك ما نوري إن الله تبارك وتعالى بمسفح الدين كيس أي سيجي إذا ما سوى القرآن وذا الله كالكريش سيجي تقول فأتوا بأشر سور مثله مفتريات ku zo da surori goma irin ƙur'ani ƙirƙirarru sai ido ne na fata ina ba iya ba ya ce to sura ɗaya aka kasa da aka yake cewa fa'in lam taf'alu wa lan taf'alu ba an ce su zo da irin alƙur'ani sura goma sun kasa sura ɗaya sun kasa to har abada ba za su iya zuwa da irin alƙur'ani ba am yaqulu am yaqulu naftara قل فاتوا بأشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين ونرجي ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون da suka ce manzon Allah mahaukaci ne nan ma sai da Allah tabaraka wa ta'ala nan sai yaran sai sai ce nun wal qalami wama yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun Allah sai yayi rantsuwa da nun da kalamul kudra ita ya rasulullahi baka zan mahaukaci ba dan kawai kana watan bayyanar da abin da Allah ya baka da ni'imarsa shine manzanci ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun am yaquluna am yaquluna bihi jinna بل جاءهم بالحق فأكثرهم للحق كارهون suka ɗauka suka ce manzo Allah na da dogon hankali Allah ta'ala ce a'a su dai faɗi gaskiya manzon Allah ya zo musu da gaskiya ce su ko ba su son gaskiya fa aksaruhum lil haqqi karihun ba su son gaskiya da haka suke ce manzo Allah ya zo da hauka subhanallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da suka ce masa ya bace sai da Allah ya rantsuwa yace wan najmi idha hawa ma dalla sahibukum ma saboda Allah ya nuna bambanci tsakanin sauran annabawa da manzon Allah in aka taba manzon aka taba sauran annabawa su ke ramawa da kansu ya ka cewa annabi yana da bata sai ce ya qaumi laysa bi dalalatu walakin ni rasulun min rabbil alamin mutane ba ni da bata ba ni da bata ba ni manzo ne daga ubangijin talikai da aka ce mai mahaukaci ya ce a'a laysa bi safahatu walakin ni rasulun min rabbil alamin ban da dagogo hankali ban da hauka ban da wauta a ni manzo ne daga ubangijin talikai amma manzon Allah in aka taba shi Allah ke cewa shi ne za amsa wan najmi idha hawa ma dalla sahibukum ma dawa nun wal qalam yawma yasqurun ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun ma allamnahu ash-shi'ra wa ma yanbaghi lahu wa ma huwa bi qawli sha'ir haka dai haka dai Allah kirama manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam bal huwa sha'irun mawaqi ne hadha shi'run to mun ji dai amsar da Allah ya basu sai suka ce falyatina bi ayatin kama ursila al-awwalun kafiran makka suka ce to inda gaske manzo ne falyatina yazo mana bi ayatin da wata mu'jiza wadda za ta gaskata cewa manzo ne kama ursilal awwalun kamar yadda aka aiko manzannin da suka gabata na farko da mu'jizozi kamar yadda aka ba annabi salihu taguwa kamar yadda aka ba annabi Musa sanda kamar yadda aka ba annabi Musa hannu in ya fito da ita ya sa ta cikin aljihu ya fito da ita sai ta rika haske to zo mana da irin wannan mu'jizar mana ya zo mana da irin mu'jizar annabi Isa mai tada matattu ya warkar da marasa lafiya ya zo mana da irin ma'ida kaɓaki wanda ya sauka daga sama irin na annabi isa alaihi salamu kamar watan duka dai waɗannan abubuwa suke cewa kama ursilul awwalun ya zo mana bi ayatin da aya kama ursilul awwalun idza arada muhammadun an nu'mina in manzo Allah yana nufin mu imani da shi to falyati bi mu'jizatil anbiya ya zo da mu'jizar annabawa كناقة صالح وأسى موسى واليد ومائدة إيسى هذه هي المعجزات wannan su ne mu'jizozi da irin iskan nan na annabi Sulaiman annabi Sulaiman yana da mu'jizar iska in ya tara rundunar yakin sauri daya iska ke dauka ya iska ya mai tafiya da su tafiya wata guda wani Sulaiman riha guduha shahrun rawa shahr sannan a bashi mu'jiza irin ta annabi Dawuda wadda in yana tasbihi duwar watsi ke amsawa duka wannan kama usilal awwalun kamar yadda aka aiko watan na farko sune annabawan farko sune suke fada to shine Allah tabaraka wata'ala sai ya amsa musu sai ya ce ma amanat qablahum min qaryatin ahlaknaha ai duk alqaryat da kuka ga mun halakar da su ma amanat da suka ce a kawo mu'jizar ai ba su imani da mutum ba balle ku yanzu ku rika tutiya a kawo muku mu'jiza a kawo mu'jiza waɗancan awwalunan da kuke faɗi shin da aka kawo musu sun yi imani ba su imani ba don haka Allah tabaraka wa ta'ala ke faɗa wa kafirin Makka da sun huta maganar faliyati bi ayatin kama ursilal awwalun a'a ai su din ma awwalunan ma amanat qablahum min qaryatin ai babu wata alƙarya ma amanat bata yi imani ba qablahum gabanin su kafiran makka waɗanda suka ce a kawo musu aya aka kuma kawo musu kuma ba su yi imanin ba daga baya ma amanu biha ba su yi imani da ita ba hatta uhliku har aka halakar da su don haka me amfanin su su nemi a kawo musu aya su ma dan ba su imanin ba da aka kawo musu na'am
وما أرسلنا قبلك إلا رجالا يوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر فاسألوا أهل الذكر إن يعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسلمين
Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana irin waɗannan maganganu masu cewa a saukan musu da aya kafiran Makka Allah tabaraka wa ta'ala ya amsa musu a wani wuri yana cewa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kazzaba biha al awwaluna wa atayna samudan naqata mubsira fadalamu billah ai ba wani abu ya hana mu saukar da irin wancan mu'jizozin ba ai mu ka ba da su sai dan su waɗancan awwalunan da kuke cewa kama ursilal awwalun to abin da ya hana mu saukar illa an kazzaba bi hal awwaluna su awwalunan da kuke cewa kama ursilal awwalun to su da aka saukar musu da mu'jizar karyatawa su kai da suka karyata ya aka yi da su halakar da su aka yi saboda haka mun ba samudawa naqat naqatu salihin quru amma fa zalamu suka yi zalunci suka suka halaka ta su ma muka halakar da su sannan wa qalu laula unzila alaihi ayatun min rabbih qul innamal ayatu inda Allah wa innama ana nadhirun mubin aw lam yakfihim anna anzalna alaykal kitaba yutla alayhi don haka masu cewa a saukan musu da aya hankalin su ya tafi nesa sai Allah wani wuri sai ya jawo hankalin su ya ce hankalin su ya kusa masu cewa fa'ati bi ayatin kama usulul awwalun ai an ba su abin da yafi abin da aka ba awwalun domin an ba su mu'jizar alqur'ani an saukar da alqur'ani don haka sai ce awalam yakfihim anna anzalna alayka alkitaba yutla alaihim awalam yatihim bayyinatu ma fi suhuf alula kama karatun mu ne je kenan to saboda haka ga mu'jiza ai alqur'ani ba mu'jiza da ta kai shi domin shine mu'jizar dindindin ina na ƙasa salihin take yanzu sai dai tarihi sai dai a karanta sai dai kissa amma ba ta ina san da annabi musa da yake jefarwa ta zama cijiya har ta haɗe macizai babu ta ina hannunsa wanda yake fitarwa ya rika haske babu shi yanzu sai tarihi amma mu'jizan manzon Allah tana nan shine alqur'ani kuma gagarar da ta yi a wancan lokacin shekara dubu da ɗari hudu da ‘yan kai har yanzu gagarar tana nan ya gagari halitta shi alkur'ani za ka faɗa damar da daina fa faɗa kullum mujizatin minan nabi ina in a tura ta dumi saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala sai yake amsa musu da cewa ai waɗancan da aka aiko ma mu'jizozi sun ƙaryata ne sun ƙaryata ne wa ma da Allah وما أرسلنا سي الله تبارك وتعالى وما أرسلنا قبلك إلا رجالا يا رسول الله ما تشي و ba su imani da kai ba saboda kana mutum saboda ni Allah zai aiko mutum saboda ni Allah zai aiko mutum waccan hal hadha illa basharun mislukum to ita ce amsar da Allah ya ba su ana sai Allah ta'ala ya ce aiwa ma arsalna qablaka illa rijalan ya rasulullahi ai ba mu taba aikowa gabaninka ba sai mazaje yuha ilai kaga mutane mazaje waɗanda ake wahayi gare su in su jahile ne ba su da ilimi fasalu ka ce musu su tambayi ka ce musu ku tambayi ahlal zikiri masu ilimi su ne yahudu da nasara masu littafi su ne yahudu da nasara in kuntum la ta'lamun in ku ba ku da ilimi to ku tambaye su wama ja'allahu jasadan ya'kuluna la ya'kuluna ta'ama kuma ba mu sanya su jasadan jiki ba waɗanda la ya kulu na ta'ama ba sa cin abinci dukkan manzannin da muka aiko suna cin abinci dukkan manzannin da muka aiko suna yin aure amma suna yin haihuwa a wata aya haka nan yace amma ja Allahu jasadan la ya kulu na ta'ama sannan wa ma kanu salihin kuma ba mu sanya su masu dawama ba don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah na nuna kamar dukkan annabawa shi ma zai koma ga Allah kamar yadda annaba ba su dawwama wajen ba mai dawwama Allah subhanahu shi kadai shine azali shine abadi shine sarmadi shine daimumi wanda bai da iyaka subhanahu wata'ala shi kadai ne madawwami don haka wa ma kanu khalidi su manzanni ba madawwama bane sannan sai Allah tabaraka wata'ala ce summa sadaqnahumul wa'ada sannan su manzannin nan da muka aiko su muka ba su kuma mu'jizozi sun masadaqnahumul wa'ada sannan muka gaggata musu alƙawalin da muka yi musu bi in ja'ihim na tseratar da su kowane annabi Allah zai ce kai hakuri kai dai kai ta isar da manzanci lokacin halakawar zan tseratar da kai in halakar da su zan tseratar da kai in halakar da su kowane annabi haka Allah tabaraka wa ta'ala yake faɗa kuma Allah ya ce sannan kuma mun gazgata alƙawalin sun masadakna humul wa'ada mun gazgata alƙawalin da muka yi ma'annabawa da manzanni menene alƙawalin fa an jena kuma man nisha mun tseratar da su da su da waɗanda muka so mu tseratar na annabawa kowane annabi mun tseratar da shi da shi da waɗanda suka yi imani watan daga cikin al'ummarsa don haka yake cewa hatta idan sai asar rusulu fazannu annahum qad kuzibu ja'ahum nasruna fa nunajji man nasha'u wa la yuraddu ba'suna 'an al-qawmil mujrimin fa awha ilayhim rabbuhum lanuhlikanna adh-dhalimin wa lanuskinannakum al-ardha min ba'dihim Allah yayi alkawli ga annabawa ku yi hakuri lokacin halkar da waɗannan masu karyatawa sai amma ku a lokacin zamu tsere da su zan tseratar da ku in halakar da waɗanda suke azzalumai in halakar da waɗanda suke azzalumai don haka sai kaji ya ce walam ma ja amruna najjayna hudan wallazina amanu ma'ahu bi rahmatin minna lokacin da al'amarin azaban mu yazo najjayna hudan mun tseratar da annabi hud to shine alƙawarin eh shine alƙawarin da Allah ke cewa sadaqnahumul wa'ada mun gaskata musu alƙawari wani wuri ce falon ma ja a amuruna na jaina salihan wallazi na amanu ma'ahu bi rahmatin minna eh lokacin da al'amarin azabanmu ya zo sai muka tseratar da annabi salihu ta ga dama alkawalin mun musu alkawalin tseratarwa to mun cika alkawali mun tseratar da shi sannan kuma muka halakar da sannan kuma tare da mun tseratar da shi da waɗanda suka yi imani tare da shi najjayna salihan wallazi na amanu ma'ahu bi rahmatin minna haka nama ولما جاءهم أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا لوكتين دا الأمرين عذاب ميته من إيرة النبي شعيب تارد وأن سكا إيماني تارد شيء da rahama daga gare mu inji Allah shine ma'anar mun gazgata alƙawalin da muka yi wa annabawa fa anjina mu man nasha'u wa ahlakna al-musrifin sannan muka halakar da mabannata sune kafirai Allah ya yashe mu lokaci yayi ko akwai sabon to bismillah
alhamdulillah muna da sabanni guda biyu na farko daga hukumar alazai ta jihar zamfara sun haifo da takarda da zan karanta kamar haka mai girma shugaban hukumar aikin hajji ta jihar zamfara wani abu da abin da sarkin mawa da wajen mabukura na sanar da maniyyata aikin hajji cewa hukumar aikin hajji ta kasa ta ƙara wa'adin yin rijista da biyan kuɗin aikin hajji wannan shekara don haka maniyata sai su kuma biya ya aikin hajji na ƙananan hukumomin su domin yin jika da kuma biyan kuɗin su har zuwa lokacin da hukumar al'adai ta ƙasa za ta sake bayarwa a matsayin wa'adi na ƙarshe da fatan maniyata za su yi amfani da wannan damar domin yin jika da biyan kuɗin aikin hajji su ga ƙananan hukumomin su sanarwa da yaya kuɗa ya zata kwamfara jami'in wata jama'a a madadin kwamishinan dindin ne mai kula da yada labarai da awali kiwon lafiya alhaji da musiki wanda alhaji sai sanarwa ta zo a zuwa shi ake horo malam ya yi ga alhaji malam isa ka da kai wani malami ne wanda ana yi wa rasuwa a jiya din an ce har an yi tare da shi bayan sallar isha cewa ya kama shi kuma ya rasu da daren yau aka yi sallar da na rasa
alhamdulillah an ji dai sabon hukumar da zai Allah ya bada ikon asawa alfarman da sallallahu alaihi wasallam wannan bawa Allah da ya riga mu shine Alhaji Isa karakai ya riga mu gidan gaskiya ubangiji Allah ya ji kansa da rahama Allah ya gafarta mashi Allah ya yafe mashi Allah ya sa ya huta Allah ya sa aljanna ce makomarsa alfarma annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam da shi da sauran marigayen mu baki da Allah ya jaddada musu rahama Allah ya ji kanmu ya ji kan iyayen mu da iyayen iyayen mu da malaman mu da malaman malaman mu Allah ya sa ka wuce mu da alkhairi alfarma annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam rasa lafiyar mu na gida da na asibiti Allah ka ba su lafiya Allah ka ba su lafiya Allah ka ba su lafiya Allah ka ba su lafiya alfarma annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya Allah halin da kasan mu take ciki Allah kawo mana dauki Allah ka yaye mana wannan musibu Allah ka yaye mana wannan musibu Allah ka yaye mana wannan musibu Allah ka ba ka san mu zaman lafiya Allah ka ba ka san mu kwanciyar hankali Allah ka ba ka san mu zaman lafiya Allah ka ba ka san mu kwanciyar hankali kullu sayyidina maulana rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam Allah ka ba ki hamu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ka ba ki hamu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ka gafarta mana Allah ka karbi ibadunmu Allah ya sa الجنة يقوم فرم من الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره من داره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين